أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ‘Yan uwa masu kallonmu da sauraronmu ta kafar yada labarai ta Sunna TV EKS, muna muku gaisuwa ta addinin Musulunci, sannan kuma muna ƙara jinjina wa Allah subhanahu wa ta'ala da godiya a gare shi, da kuma wato salati ga annabinsa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam da sahabbansa da wanda suka bi su akan tafarki na gari zuwa ranar sakamako. kamar yadda muka sani muna gabatar da darasi mai taken haɗa nasoshi wanda muke tafiya da littattafai guda biyu na farko daf'o'i hamil ittirab daf'o'i hamil ittirab an ayatul kitab na Sheikh Muhammad al-Amin al-Shanqiti al-Allamatul Qur'ani da kuma as'ilatul Qur'an al-Karim wa ajwibatuha na Muhammad bin Abi Bakr bin Abdul Qadir wato Ar-Razi eh muna haɗa waɗannan littattafai ne guda biyu idan akwai ayar da suka yi tarayya a cikinta mu kawo idan kuma wani ya kawo aya wani bai kawo ta sai mu kawo to wadda ta gabata sannan mu kawo wadda za ta zo bayan ta muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shine jagora gare mu cikin wannan karatu da zamu gabatar Allah kuma ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance makomin mu da mu da ku gaba ɗaya. Mas'alar mu ta gaba dama muna cikin suratul nisa'i ne a cikin littattafan guda biyu. Za mu tashi ne a cikin as'ilatul Qur'anil Karim wa ajwibatuha na Muhammad bin Abi Bakr bin Abdul Qadir Ar-Razi a mas'ala ta 141. Malam yake cewa fa in qila idan aka ce lamma qala lokacin da Allah yake cewa mimma tarakal walidani wal aqrabun kenan ayat da take cewa lirrijali nasibun mimma taraka alwalidani wal aqrabun mazaje suna da kaso ko rabo na daga abin da iyaye suka bari da makusanta aya ta bakwai a cikin suratul nisa dakhala fihi alqalil wal kathir mai yawa da mai kadan zai shiga ciki fama fa'idatu qawli to kuma menene amfanin sai a ce mimma qalla minhu aw kathur abin da yake da yawa ko ko dan kadan tunda ma ismul maf'ul na tufidul umum tana komai ya shiga ciki duk abin da iyaye suka bari da duk abin da makusanta suka bari to kuma a ce min ma qalla minhu aw kafur kuma abin da ya kadan ko mai yawa ai dama ya shiga ciki kenan wannan zai zama to kamar mi zama to kamar ta'kidi qulna malan yace inna ma qala zalika ala jihati ta'kid Allah ya faɗi wannan ta fuskar ta'kidi wal i'lam kuma dan ya ƙara sanar da cewa anna kulla tarikatin tajibu qismatuha komi ne ne komi wajibi ne a raba sabanin waɗansu su ce a'a gonakai banda mata suturar da ba mahaifi ya bari banda mata mata ba su da kaza ba su da kaza ko ko banda yara ƙanana ko ko kaza kaza kaza li Allah ya yutahawanu bil qalili min at-tarikat dan ma kada ayi wasa ko sakaci da abin da yake kadan na daga cikin ababen da aka bari na gado wa yuhtaqar kuma a ɗauke shi ba komai ba asalin ihtiqar shine kaskantawa amma na nufin a ɗauke shi ba komai ba fala yuqsamu ba za a raba shi ba in an ɗauke shi ba komai ba wa yanfaridu bihi ba'd al-waratha sashen masu gado sai su dauke shi kamar yadda muka faɗa waɗansu ce kaza su ce kaza ma'ana dai da ce min ma qalla minhu aw kafur yana izmin tuwa tafsili ne ma ya ƙara nuna maka koda kaɗan ne koda mai yawa ne a ɗebe tunanin cewa banda kaza banda kaza banda kaza ko ya zamanto ta'kidi ko tafsili to wannan shi addalin da yasa aka ƙara wato wannan to kaga irin kuskuren da ko ake yi na rabe gado a bar waɗansu ko a ce kaza bai dace da wani ba sai dai in shi ya ce ya yafe wato haƙƙinsa wallahu ta'ala alam mas'alan mu ta gaba har yanzu dai a cikin as'ilatul qur'an al-karim wa ajwibatuha na muhammad bin abi bakr bin abdul qadir ar-razi a karkashin mas'ala ta 142 malam yake cewa fa in qila idan aka ce kaifa qala ya akai Allah ya ce wali abawaihi ga iyayensa li kulli wahidin minhum as-sudus kowanne shi mamacin iyayen shi za a ba su sudusi ma'ana mahaifiyarsa da mahaifinsa mimma taraka na daga abin da ya bari in kana lahu waladun amma in yana da ɗa kenan idan mutum ya mutu yana da ɗa kuma ga mahaifi ga mahaifiya to mahaifiya tana da ɗaya bisa shidda mahaifi na da ɗaya bisa shidda an gane ko ma annahu law kana alwaladu bintan falil abi thuluth an gane ko malam yace ma annahu da dai cewa annahu yadda sha'anin shi ke law kana alwaladu bintan da dai ya ta kasance da dai dan ya zamanto ya ce falil abi athuluth to shi uba zai samu thuluthin dukiya ne a wajen rabo ina fata an fahimta qulna malam yace al-aya waradat li bayanil fard dun at-ta'sib aya ta zo bayanin ne wato bayanin alfard wanda zai gado abinda an ka yanke mishi shine ake kira alfard abinda yake yanke duna ta'sib ba tare da ta'sibi ba ma'ana ba tare da gado wanda yake da alaka da shi an ce asaba su ne wanda suke kwashe abin da ya saura cikin rabon gado walaysa lil abi ma al binti bil fard illa sudus shi ko uba tare da ya bai da komi sai sudusi to shi yasa kenan sai qur'ani anan ya kawo zancen iyaye guda biyu ne ake zance ba zancen ma uba ne kawai ake zance ba wannan mas'ala da malam ya kawo zaka ga tana da nau'i na iskali domin nan ana batun iyaye ne guda biyu an gane ko to in kana lahu waladun in shina da ya to kaga alwaladu kuma yana ɗaukan namiji yana ɗaukan mace ina fata an fahimci kenan wannan ana bayanin wato abin da aka yanke masa ne amma in ba abin da aka yanke mishi ba wannan ba shine aya take zancensa ba ina fata an fahimci ni tunda shi uba idan yana tare da da ya walad ce cikin kowane hali su da shi ne ke dauka kinan alwaladu yashmalu dhakar wal untha da haka wannan mas'ala da malam ya kawo sai in ga bayani dai na tana yiwa abu ne wanda yake dama ya kawo mas'aloli da dama amma ni ganin nake yi wallahu alam wannan mas'ala ba ta da wani koyuwa insha Allah ta'ala amma kuma zai iya cewa boyuwa ga masana tana yiwa wani kuma ta boyu gare shi mas'ala ta gaba dai har yanzu a cikin as'ilatul qur'anil karim wa ajwibatu hali a mas'ala ta 143 malam yace fa in qila idan aka ce kaifa qata'a 'ala al-'asil khulud fi an ya aka yi Allah ya yanki cewa mai sabon Allah zai dawwama a wuta fi nari a cikin wuta bi qawlihi wa man ya'sillaha wa rasulahu wanda ya saba ma Allah kuma ya saba ma manzonsa wa ya ta'adda hududahu ya ketare iyakokinsa yudkhilhu naran khalidan fiha Allah zai sanya shi a cikin wuta yana mai dawama a cikin ta aya ta 14 a cikin suratul nisa qulna malan yace arada bihi man ya'si Allah abinda ake nuhi da sabo shine wanda ya saba ma Allah bi raddi ahkamihi yamma yadda hukumce hukumcen Allah wajah wajuhudiha kuma yayi musunta ma'ana ya nuna ma waɗannan ba maganganun Allah bane ko ku ba a yarda da su ba wa zalika kufrun wannan kafirci ne wal kafiru yastahiqqu al khulud fi an-nar shi ko wato kafiri ya cancanci ya tabbata a cikin wuta wannan shine abinda malam ya kawo to anan dole sai mun hankalta akwai dalilin da yasa malam ya kawo wannan mas'ala shine kalima ta ma'asiya tana nufin saba ma Allah saba ma Allah zamu dauke shi a mataki guda uku akwai abinda saba ma Allah ne zai fitar da mutum daga cikin musulunci akwai abinda saba ma Allah ne an gane ko amma kuma kaba'ira ne bai fitar da mutum daga cikin musulunci kamar shan giya bai fitar da mutum daga cikin musulunci amma yanzu misali shirka saba ma Allah ne ta fitar da mutum daga cikin musulunci to sannan akwai sabon Allah wanda bai fitar daga cikin musulunci kuma ba kaba'ira bane misali kananan zunubai da mutum yake aikatawa su ne waɗanda Allah kira allamam an gane ko to a nan kalima ta ma'asiya tana nufin sabo amma karkashinta akwai sabo daban-daban misali kamar kalima ta sayyi'a ita ma tana nuna mummuna aiki amma cikin mummuna aiki akwai wanda zai fitar da kai daga cikin musulunci akwai wanda kaba'ira ne akwai wanda bai kai kaba'ira ba to lokacin da ɗalibin ilimi bai fahimci wannan ba ko hankalinsa bai kawo cewa wannan kalima tana da faɗin ma'ana wanne ake nufi a nan to kaga sai ya je ya amka ta banna to nan da anka ce wa man ya'sillaha shin wani irin sabo ake nufi kaga idan da za mu ce ko wani irin sabo to hatta da mutumin da ya aikata karamin sabo yayi zagi ya fita daga cikin musulunci kenan zai dawo a cikin wuta shi yasa khawarij da mu'tazila suka bace a cikin irin waɗannan ayoyin an gane ko nan sabo wanda ke na farko waɗansu malamai sun ce kalima ta al-khulud tana nufin tsawon wani lokaci ba tana nufin khalidi na fiha sai a ce abadan in ba a kawo abadan ba ba tana nufin har abada ba kenan khalidi na wani lokacin tana nufin dawwama wadda ana iya samun wani lokaci bayanta ina fata an fahimci duk da ke mun taba kawo cewa ko an ce khalidi na fiha abadan sai in ba a samu nassin da ya fitar ba domin akwai abin da zai zamanto abadan ta zo amma ba har abada bane kamar misali inda Allah subhanahu wataala ya faɗi qadiyya ta Yahudawa a cikin suratul Baqara yake cewa qul in kanat lakumud darul akhiratu inda Allah khalisatan min dunin nas fatamannaw al mauta in kuntum sadiqin sai ce walan yatamannawhu abadan bima qaddamat aydihim kaga yace walan yatamannawhu ba za su taba gurin mutuwa ba abadan har abada a cikin ma suratul um, abin nan suratul Jumu'a akwai wannan aya ولقل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم kaga wala ya tamannahu to anan cikin suratul baqara lan ita ke nuna har abada abin ba zai yiwa ba ina fata ana fahimta ta duk da yake malaman balaga ta alqur'ani sun kace lan tafi karfin ta akidi bisa ga la shi ya samu Qur'ani cikin bakar ya ce lan cikin Juma'a ya ce la saboda can cikin suratul Juma'a sun yi iddia'in su kaɗai ne waliyan Allah nan kuma cikin suratul bakar sun yi iddia'in aljanna ita kaɗai su kaɗai ne ke da aljanna to kaga wannan iddia'in ya fi ƙarfi bisa ga wancan shi yasa sai na lan ya zo a cikin suratul bakara na kuma suratu wato aljum'a ya zo da la to wannan amma dai da an ka ce lan ba tana nufin har abada ba ko da abadan ta zo don kafin rai Allah ya bamu labari a cikin suratu az-zukhruf Allah yake cewa wa nadaw ya malikul yaqdi alaina rabbuk za su ce Allah ya kashe su kaga kafiran ahlul kitabi suna daga ciki wa yaqulu al-kafiru ya laitani kuntu turaba kafiri yana son Allah ya kashe shi mai da shi kasa turbaya to kaga anan wannan abadan kin ita nasi ya nuna ba ma har abada ake nufi ba don mi don cikin wata za su nemi mutuwa kaga shi yasa kadiba cikin tafsiri na Abdul Qadir Shaybatul Hamd zaka ga bayani akan wannan to dan haka dai abinda muke son mu ce kalima ta khalidan in babu abadan ta da ita ba sanuna har abada ba kuma ko abadan ya zo in an samu nassin da ya keɓance ta kuma za a keɓance ta wannan na farko kenan kenan sai a gane cewa nan sabo sai an duba in sabo ne wanda zai fitar da mutum daga cikin musulunci to ya tabbata a cikin ta don kafiri ba zai fitar da mushriki in sabo ne na wanda bai kai bai fitar da mutum daga cikin musulunci ba to ana nufin dawwama zuwa wani dan lokaci domin ana zancen gado ne shi kuma gado musulmi ne ake zance a kansa duk da yake ya shafi kafirai zaluncin da suke yi Allah bai yarda da shi ba ban sani ko mun fahimci wannan da kyau ba to wannan kenan abu na gaba sai waɗansu maganganu da malamai suka kawo a ƙarƙashin wannan aya Imam Sa'adi a cikin tafsirin sa da yake yi ma Khawarij raddi cewa su suna ganin cewa duk wanda ya sabi Allah in dai bai tuba ba wanda ya aikata kaba'ira wutar jahannama za shi ba musulmi bane su Khawarij sun ce kafiri ne su ko Mu'tazila sun ce manzila bainal manzilatayn shi ba musulmi bane shi ba kafiri bane Imam Sa'adi yake cewa karkashin wannan aya da Allah ya ce wa man ya'si Allah wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu adhabun muhin amma kafin wannan aya sai ce tilka hududullah waɗannan dokokin Allah ne wa man yuti Allah wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidin fiha abada wa dhalika al-fawz al-azim sannan yace wa man ya'si Allah wa rasulahu sai Imam Sa'di yace to wanda ya ma Allah da'a Allah ya faɗi yana da aljanna wanda ya saba ma Allah yana da wuta to wanda ya ma Allah da'a kuma ya ma Allah sabo to kaga wannan shi kuma aya ba ta zance shi ba shi yana tsaka tsakiya kenan shi wannan za a kalli imanin sa da kuma aikin sa na alkhairi in yayi rinjaye na sharri sai ya je aljanna kaga ashe mu'tazila da khawarij ba su da dalili ko a alqur'ananci ina fata mun fahimci wannan da ƴan qur'anikin da suka tafi akan wannan tunda aya ta ce wanda ya saba ma Allah to kuma wanda ya ma Allah biyayya ita ko ta faɗi nashi waccan ta faɗi na wannan to wanda ya ma Allah da kuma ya saba ma Allah shi kuma kaga ayoyi ba su bayanin shi ba kaga ka ce shi ba mumini bane kaga ka zalunci ayyukan shi na alkhairi ka ce kuma shi dan aljanna ne bai da wani laifi kuma wannan kuma kai kuskure saboda ba kai adalci ba da haka dai wannan abin nan ne abu na biyu sai mas'ala wadda take tana da muhimmanci ɗaya daga cikin manya manyan profesoshin balaga ta alqur'ani ustaz dr fadil samar ra'i ya kawo wata mas'ala yake cewa a aya ta farko sai Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa khalidin fiha tilka hududullah wa man yuti Allah wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidin fiha wa dhalika al-fawz al-azim amma wannan aya ta kafirai da aka zo sai ce man ya'si Allah wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran sai ce khalidan fiha bai ce khalidin fiha ba to abinda muke son mu diba man ita ismul mawsul ce ismul mawsul yana in an kalli ma'anar shi yana iya komawa jami'i in an kalli lafazin shi na mutum guda ne shi yasa Allah subhanahu wataala ce wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir sai ce wa ma hum bimu'minin kaga da ce man yaqulu nan ya kalli lafazin shi daga cikin mutane za a samu wanda zai ce amanna billahi wa bil yawmil akhir mun yi imani da Allah da ranar karshe amma wa ma hum bimu'minin bai ce wa ma huwa bimu'minin ba sai kalli ma'anar shi ta koma zuwa ga jami'i to shi yasa can da Allah ya kalli ko mu ce da Allah ya- cikin wannan aya da an da ya zo da man sai ce khalidina fiha saboda man tana iya ɗaukan ma'ana ta jam'i da ya kalli lafazi kuma sai ce khalidan fiha nan a wajen kafin rai man ya'sillahu wa rasulahu yudkhilhu naran khalidan fiha kaga nan sai ya kalli mi sai ya kalli lafazin shi mankin duk da yake na ɗaukar jama'a shi man idan ba ya zo ne cikin kissa ba akwai wanda ake nufi da shi kenan cikin hukumce hukumce yana nufin lafazi ne am wato ma'ana hukuncinsa zai shafi kowa da kowa ina fata an fahimta a cikin alkur'ani idan ya zo akan bayanin wani mutum eh, to ana nufin to shi wannan mutumin amma idan ya zo cikin hukumce hukumce eh, to shi kenan aikin ake hankalta ma kenan sai zama to ya shafi kowa da kowa wannan kenan to sai abu na gaba da malamai suka kara a karkashin wannan aya eh, shine cewa me yasa wajen mu'minan yace khalidina fiha wajen kafirai yace khalidan fiha duk da yake ma ko wajen kafirai ana iya cewa khalidina fiha sai malamai suka ce saboda shi khalidina mu'minai mutane ne masu kima masu daraja a wajen Allah sai ba su damiri na girmamawa shi ko kafiri abu ne wanda ke kaskantacce sai ce khalidan fiha duk da yake shi ma ma'anarsa jam'i ce ina fata an fince ne ma'ana duk wanda ya kafirta wallahu ta'ala a'lam to da haka wannan shi dai ne eh, bayani da saboda yan uwa su fahimci asalin mushkila din to mas'ala ta gaba aya ce ta goma sha biyar kuma dukkan malaman sun kawo eh, wannan aya kenan don haka bari mu fa- ci gaba da wani littafin da muke ciki sannan mu ketara cikin littafin da ba cikin sa muke ba a ƙarƙashin mas'ala ta 144 a cikin as'ilatul qur'anil karim wa ajwibatuha na muhammad bin abi bakr bin abdul qadir ar-razi malam yace fa in qila idan aka ce kai fa qala ya ake Allah yace hatta yatawaffahunna al-maut har sai mutuwa ta kashe su aya ta 15 wattawaffi ko ku har sai mutuwa ta karbi ransu wattawaffi wal maut bi ma'nan wahid to ya an ce tawaffa ya karɓar rai da mutuwa duk abu guda ne fasara ka annahu hatta yumituhunna al-maut har sai mutuwa ta kashe su shine ma'anar malam yace kulna ma'anahu hatta yatawaffahunna mala'ikatul maut kenan nan an shafe kalma ta mala'ika har sai mala'ikun mutuwa sun karbi rayukansu sai an ka shafe mala'ikun mutuwa an ka kawo al-maut kuma cikin larabci ana shafe mudaf aka mudafu ilayhi wurin ce sai a kaddara shi wannan yana da yawa حرمت عليكم الميتة أي حرم عليكم أكل الميتة حرمت عليكم أمهاتكم حرم عليكم نكاح أمهاتكم واسأل القرية التي كنا فيها واسأل أهل القرية التي كنا فيها أكان أبن جمهور سنك تفي أكان سا نا وننك أرشي الثاني نبي معناه حتى يأخذهن ملائكة الموت سي ملائكة متوى سنكر بيسو كي نندري وتتوفى أرواحهن سنا أكربي رايوكا سو shine abin da malamai suka ce almuhimmu dai nan abin da muke so mu ce hatta ya tawaffa hunnal maut har sai mala'iku har sai mutuwa ta karbe su an shafe dai mala'ika dai shine mafi sauki ma'ana asalin tawaffi cika abu kwanakin su sun cika lokacin su ya cika sai mutuwa ta zo wato ma'ana mala'ikin mutuwa ya zo ya karbe su a karkashin wannan mas'ala akwai wata mas'ala mai muhimmanci da ya kamata na kawo wani lokaci Allah ya danganta karbar rai a wajen kansa Allahu ya tawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون كاغانا أتكن سورة ال- abin nan zumar ya nuna cewa Allah shine ke karɓar rayuka an gane ko to eh, sai kuma cikin suratul sajda ya ce mala'ikin mutuwa guda ne qul yatawaffakum malakul maut alladhi wukila bikum thumma ila rabbikum turja'un a wani wuri kuma sai shi nuna ai mala'iku ne suke karɓar rai hatta idza ja'a ahadakum al-maut tawaffathu rusuluna wa hum la yufarritun kaga nan kuma ya nuna mala'iku ne suke karɓar rai to kaka wani wuri a ce Allah ne wani wuri a ce mala'iki ɗaya ne wani wuri a ce mala'iku ne kuma duk cikin alqur'ani ne a'a idan aka ce Allah shi yake karɓar rai ma'ana babu abin da za su zartar sai da izinin Allah kuma sai in Allah ya yarda shi yasa idan lokacin mutuwa mutum bai yi ba ba za su iya karɓar ransa ba na biyu to mala'ikin mutuwa guda aka ce na karɓar rai babu matsala shine shugaban su duk da yake suna kiransa Azra'il malamai sun ce babu nasi wanda ya tabbatar sunansa Azra'il almuhimmu da sunansa malakul maut to wannan kenan dan saboda shine shugaba shi yasa aka ce shi yake karɓar rayuwa to an ka ce kuma mala'iku suke karɓa Allah ya sanya mishi masu taimako inda ke taimakon sa wajen amsar rayuwa shikenan to yanzu wani ta iya cewa to mutum ɗai mutum nawa ke mutuwa a duniya a lokaci ɗaya kaga wannan wani abu ne kuma da zai zo mutum to shi mala'ikin gudan in su wadancan mataimaka suna iya rarraba to shi ya za a iya rarraba kaga wannan wata mas'ala ce wanda suke kawo dan ƙaryatar da eh, gaibi da mala'iku da abin da ya kama da haka abu ne mai sauki abin tambaya anan dan adam ya kirkiro TV TV ana ganin ta a ƙasa ko ma a duniya gaba ɗaya yanzu TV wanda suka shafi ƙasashe sai ka iske mutum guda yake shiga cikin TV ya magana amma miliyoyin mutane suke kallon sa a duniya to idan ɗan adam Allah ya bashi abin da ke iya zuwa wuri dubbai ya gabatar da aiki a cikin duniya to shi mala'ikin mutuwa ya za a yi a ce Allah ba zai iya bashi kudurar da duk duniya zai iya halarta ba ya aiki a lokaci ɗaya ga ɗan adam ya kirkira wani abu wanda ke iya shiga miliyoyin gidaje to wannan hanya ce ta tunkuɗe irin waɗannan shubuhohi ga masu kawo su waɗanda ga inkarin mala'ika da wasu wane ne musamman al-madaris al-aqliya al-qadima irin su mu'tazila da al-madaris al-aqliya al-haditha waɗanda suke zaka iske su a kasashen larabawa wanda sun yi zurfi cikin ilimin larabci suna inkarin abin da nasoshi suka zo da shi alhali ko gaibi abin da baka sani bane kada ka je ka karyata shi ka fada cikin matsala karyatar da zuwan mala'iku wajen yaƙi karyatar da rana tana fitowa daga gabas ta faɗi amma sai su ce a'a in dai ta faɗi nan ta bayyana can in ta faɗi nan to a ce kuma ta je ta yi sujada yau shi ne ta samu damar da za ta zuwa ta yi ma Allah sujada ko su ce mala'iku a ce sun je wajen yaƙi ya za a yi su je wajen yaƙi mala'iku guda ya fi duniya girma alhali gashi Allah cikin Qur'ani ya bada labarin mala'iki na iya su zuwa cikin surar ta dan adam ya zo cikin surar ta dan adam gidan Annabi Ibrahim sun zo mala'iku har ya kawo musu abinci da ya san mala'iku ne da ba zai kawo musu abinci ba ashe suna iya siffa ta dan adam su zo su kama yaƙi irin yadda Allah ya so me matsala din ina fata an fahimci ni kaga dan qur'ani wanda ke karaita hadisin sayyidina umar wanda ke cewa sayyidina jibril ya zo da surar dan adam fa innahu jibril atakum yuallimukum dinakum ya kada kanshi cikin matsala domin mala'iku sun zo gidan annabi ibrahim da surar dan adam qur'ani ma ya tabbatar da wannan wajen karyata hadisi sai ka je ka karyata alqur'ani ma baka sani ba Allah ya muna tsari to wannan kenan kenan kuma inda an ka ce abin nan muka ce mala'iku masu taimaka mishi waɗanda suke aiki ne tare da shi to wannan shi ne abin nan ga mutumin gari kuma wanda kuma bai gare ba za mu iya cewa kuma mu ce misali wanda ta fito wannan a fili za a ce alhaji ya gina gidansa idan aka ce alhaji ya gina gidansa ba yana nufin shine je ɗora birgi ba ya fondasiyon ya azaye gidan a'a kuɗi ya bayar masu gina suka gina kaga ana cewa alhaji ya gina gina kuma ana cewa masu gini sun gina gida dukkan su saboda su mubasharatan su suka je suka dora ginin sannan shi kuma alhaji shi ya bada kuɗin kenan kowanne daga cikin su akwai nisbar da ake hankalta ma in an ce Allah ya kashe an san dalilin da yasa aka danganta zuwa ga Allah in an ce mala'ikin mutuwa shi ya kashe an san abin da yasa saboda shi ne ya jagoranci aikin in an ce leburori suka gina haka ne su ma mala'ikun masu taimaka mishi ana cewa su suka yi domin an hada karfi da karfi ne akai aikin wannan dan mu fahimce shi ne ni kawo wannan misali wallahu ta'ala a'lam To, sai mu zo kan wannan aya yanzu ta sha biyar tunda ita ce ta sha biyar malam shi ma mai daf'u ihami littirab an ayatul kitab Sheikh Muhammad al-Amin Shankiti ya kawo ta a karkashin mas'ala ta 51. Malam yake cewa qauluhu ta'ala fadar Allah subhanahu wa ta'ala wallati ya'tina al-fahishata min nisa'ikum waɗanda suka zo da alfasha daga cikin matanku na matanku musulmi kenan min nisa'ikum tunda idafa na tana nufin matanku musulmi alfahisha tana nufin dukkan mummunan zunubi amma nan zina wani lokaci alqur'ani shi na itlaqin alfasha na nufin zina duk da yake alfasha ya shafi dukkan zunubi wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila to wallati ya'tina al-fahishata min nisa'ikum matan da suka zo da alfasha daga cikin matanku waɗanda suka zo da alfasha daga cikin matanku fastashidu alaihin na arba'atan minkum ku sai da arba'atan minkum mutum hudu na arba'atan kaga ya kawo shi mu'annas da ta'un dan ya nuna maka maza ake nufi domin daga uku zuwa goma in an kawo ta'un yana nufin maza in an kawo in ba a kawo ta'un ba yana nufin mata kaga sai a ce arba'atu rijalin arba'u nisa'in to da yace arba'atan to kaga nan ya nuna mazaje ake nufi minkum daga cikin ku kenan mata ba su shiga cikin wato abin shaidun zina ina fata an fahimce ni kuma wannan ba tauye mata ba ne akwai inda mata su suke shaida wajen haihuwa mata su suke yin shaidan wane dan wanci ne misali an je wajen karba ba wai dan an kaskatar da su ba kowane an bashi wurin shi ne fa in shahidu izun sun shaida fa amsikuhunna fil buyut to ku rike su a cikin gidaddajin su an gane ko a wancan farkon musulunci hatta ya tawaffa hunnal maut har sai in mutuwa ta karbe su aw ya ja'al Allahu lahunna sabila ko ko Allah ya sanya musu hanya aya ta goma sha biyar a cikin suratul nisa malam yace hadhihi al-ayatu wannan aya tadullu ala anna zaniyata la tujlad tana nuna cewa kenan mace da ta yi zina ba za a yi mata bulala ba bal tuhbasu ila al-maut za a daure ta har zuwa lokacin da ta mutu aw ila ja'alillahi laha sabila ko sai in Allah ya sanya mata hanya wa qad jaa fi ayatin ukhra fi ayatin ukhra ya zo a cikin wata aya ma yadullu ala annaha la tuhbasu abin da yake nuna cewa ba daure ta za a yi ba bal tujladu mi'atan in kanat bikran za a yi mata bulala 100 in ta kasance budurwa wa jaa fi ayatin ayatin mansukhat tilawa baqiyat hukm ya zo a cikin aya wadda take an shafe karatunta shine mansukhat tilawa baqiyat hukmi hukumcinta ya tabbata yana nan kenan annaha in kanat muhsanatan turjamu in ta kasance ta taba yin aure ko shi namijin ya taba yin aure to jefe su za a yi malam ya ce wal jawabu zahirun ai shi jawabi zahirun abu ne wanda yake bayyana ne wa huwa anna habsa zawani fil buyuti an gane ko wato daure mata waɗanda suka yi zina a cikin gidaje mansukhun bil jaldi wal rajmi an shafe shi da dukar da aka ce ayi bulala ɗari wal rajmi da jefewa aw annahu kanat lahu ghayatun yuntaha ilaiha ko ko Allah ya sanya masa lokaci dama Allah ya faɗi cewa hiya ja'alullahi lahunna sabila shine Allah ya sanya musu hanya faja'alallahu faja'alallahu sabila sai Allah ya sa aka samu mafita kenan hanya bil haddi ta fuska haddi an gane ko kama ya dullu alaihi qauluhu sallallahu alaihi wasallam kama yadda faɗan manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam take tabbatarwa khudhu anni kurika daga gare ni qad ja'alallahu lahunna sabila Allah ya sanya ya sama musu mafita ina fata an fahimce ni to kaga wannan sai ya nuna cewa wato kenan wannan aya can farko hukuncin da an sake shi ko ko an ce dama za a sanya iyaka daga baya aka zo aka sanya wannan iyaka din to wannan abu ne wanda yake yana da muhimmanci ɗalibin ilimi ya san irin waɗannan abubuwa annasikh wal mansukh musamman wanda ya tabbata wannan aya ta shafe wannan ko kuma abin da waɗansu malamai suke kiransa at-takhsis domin waɗansu na inkarin cewa annasku ne sai su ce an keɓance na ma'ana an keɓance lokacin da nassin zai zai aiki an rage masa wato lokaci ko an rage faɗin nassin tunda akwai nassi nasku amu ko abin da abin da ya kama da haka maganganu ne na malamai muna fatar su saboda ɗalibi kan wata rana ji an ce wani malami ya inkarin nasku ya kafirtar da shi a'a shi ba wajen shi sunan shi an nasku ba yana iya kiransa at takhsis shine abin da ake son a ce saboda mutaqaddimin wani lokaci in sun ka ce an nasku can magabata galibi suna nufin wato at takhsis shi yasa waɗanda suka yi ta kuskurantar da Imam Suyuti cewa ya kawo an nasku da yawa idan yana nufin at takhsisu da to sai kai suke ba kuskure bane yayi ina fata an fahimce ni yayi amfani ne da mustalah na almutaqaddimin wanda wanda ba san shi ba sun zaburi sun zo sun ce Imam Suyuti yayi kuskure ya tabka banna ya tabka banna saboda wani shi ba tsayawa yake ya san ka'idodin ilimin bai san abin da ake nufi shi dai abin da yake hankalin shi yake kai gare shi ya nuna an yi kuskure ba wai kuma dan malamai ba sa yin kuskure ba a tsaya a tabbatar da kuskure ne sannan kuma a san ta wace hanya za a bi a gyara kuskuren cikin ladabi da bayawa ba wai dan a kaskantar da su malaman ba ana ganin kamar an yi karatu Allah ya kyauta mas'alan mu ta gaba sai a cikin zamu dawo ne cikin as'ilatul qur'anil karim wa ajwibatuha na muhammad bin abi bakr bin abdul qadir ar-razi malam yake cewa fa in qila idan aka ce kaifa qala ya akai Allah subhanahu wa ta'ala yace innama taubatu ala Allah haqiqa tuba ala Allah a wajen Allah aya ta 17 a cikin suratul nisa walam yaqul Allah bai ce ba innama taubatu ala al-abdi tuba yana akan bawa ba akan Allah ba tunda Allah bai tuba Allah bai zunubi kuma Allah bai tsoron kowa balle a ce Allah ya yi laifi ya tuba ko ko a saka tuban dole ka san baka laifi ba a ce dole sai ka tuba ka yadda kuma ka ce ka yadda tunda an fi karfin ka to Allah ba ya sa shi tuban dole kuma Allah ba wa zai ma Allah zai ma laifi Allah sai dai shi aza doka ba dai azabi shi doka ba malam yace ma annat tawbata wajibatun alal abdi tuba wajibi ne akan bawa ba akan Allah ba qulna ma'anahu inna ma qabulut tawbati ala Allah malam yace to za a kaddara qabul kenan qabulut tawbati ala Allah shi karɓar tuba a wajen Allah sai an ka shafe qabul shi yasa abin da ake nufi kenan karɓar tuba a wajen Allah ake nufi athani malam yace kuma amsa ta biyu da malamai suka bayar anna ma'ana tawbati min Allah ruju'uhu ala al-abd bil maghfira abinda ake nufi at-tawbatu min Allah kenan tuba daga wajen Allah ruju'uhu ala al-abd bil maghfira Allah zai dawo mu bawa da gafara war rahmati da rahma لأن التوبة دومين شي توبة في اللغة أتكين يا للاربتي الرجوع أنا نفين يا داو كنا أنت تاب يتوب إنبا مصطلح نشري أبا أنا نفين رجع تاب إلى البيت كنا رجع إلى البيت كما ثاب يثوب أي ثاب إلى البيت أي رجع إلى البيت كما آب يؤوب دا الحمزة كنا أي رجع إلى البيت با آب ما عين بودي كنوا آب يعيب يندي كنا نفين يا أيبان تاشي ina fata an fahimta to kaji abinda amsar da malam ya bayar to anan har yanzu akwai mas'ala guda biyu da nake son in ƙara saboda muhimmanci kullum ina gaya ma yan uwa cewa ba wai dan malamai ba su san wannan ba wani lokaci a'a mas'ala ce ta bijiro a cikin kwakwalwa wani lokacin ana iya a ƙara da ita shine cewa da an ka ce innamat tawbatu ala Allah wani lokaci zaka ga an yi amfani da kalima ta ala bisa ga ubangiji in an ce innamat tawbatu tuba ala Allah saman Allah to kaga cewa akwai wani abu saman Allah malaman luka suke cewa la yajuzu listila'u ala Allah la haqiqatan wala majazan bai halatta a ce wani abu yana saman Allah ba haqiqatan ko da haqiqa ne zodi zati na wala majazan ko a ce a majazi na wani abu ya hau saman Allah bai yiwa to kuma yanzu ana an ce ala Allah saman Allah za ga ma wasu na fasara wannan alallahi tawakkalna tawakkalna sama Allah mun ka dogara ya ra'ayi kawo sama Allah babu wani abu kuma saman ubangiji to anan sai mun ja hankalin ɗalibai an gane ko nan sai mun ja hankalin kawunan mutum mu ɗalibai ne nan da an ka ce alallah za ka fassara shi ne ana nufin izuwa ga Allah kinan innama taubatu alallahi tuba gun Allah dan ba a cewa na alallahi saman Allah domin shi kamar da zo cikin hadisi wa anta zahir falaysa fawqaka shay hadisi na Abu Hurairah da cikin sahih Muslim addu'a wadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labari ka gani cewa anta zahir Allah kai ne na sarari falaisa fawqaka shay ba wani abu saman ka an gane ko az-zahir wanda yake marinjayi falaisa fawqaka shay babu wani abu saman ka duka ana fassara da wannan to yanzu kuma a ce wani abu ala Allah sama Allah kaga bai dace ba ko da ka ce majazi na amma ba ana nufin hakikatan ba sai a ce a'a ko majazi babu abin da sama Allah la hakikatan wala majazan na biyu ala Allah kalima ta ala galibi tana nuna abin da an ka dora ma abu kamar cilastarwa yanzu misali zaka ga cewa in an ka ce Allah ce misali والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن كاغنا على ألا يا دولا موندا أكيما هاي هو سواء أباني كوكو مغادنسا رزقهن وكسوتهن بالمعروف كاغا على أتنا نونا أن دولا ما أبو أكنكا to yanzu an ka ce innama tawbatu ala Allah kiran kamar an dora ma Allah in mun ce ma karɓar tuba to ai ba wajibi bane ga Allah shi karɓi tubanka fa'alul lima yurid ko ko misali wa ma min dabbatin fil ardi illa ala Allah rizquha ga Allah ne kiran kamar ai Allah kamar Allah akwai wani abu wanda ya ci da sama kanshi a'a shi na ya ga dama ya daukan ma kanshi wannan abin yace ala Allah rizquha ga Allah ne arzikin take amma ba dan ya zama wajibi akan shi ba za a iya ci da da shi shi yasa ka dibi ma'ana ala a cikin wato al-itqan fi ulumil qur'ani ya kawo haruffa da dama da a cikin alqur'ani dan kaga ma'ana nawa take dauka kuma a wani wuri in ta zo menene ma'anarta da an ka ce ala Allah rizquha ba ana nufin cilas bane ga Allah sai ya bata abinci a'a shi na daukan makansa cikin aqida ba a cilastar da Allah babu wanda isko mai cilastar da Allah fa'alul lima yurid Allah yana aikata abin da ya ga dama ne to don haka wannan ala ba tana nufin an tilastar da ubangiji ba shi na ɗaukan makansa kuma ba wanda isa sa shi dole in ya ga dama in ya ga dama ne yayi amma shi ne ga dama cikin hikimarsa kuma yayi wannan kuma wannan da anka ce alallahi rizquha Allah zai ciyar da ita zaka kafirai suna ka irin wannan shubha wanda mun taba kawo ta cikin wasu karatuttuka da suka gabata amma ba anan ba ina son ƴan uwa su fahimci wannan sai su ce ai an ci Allah ya ce shi zai ciyar da kowa to ya an kai mutane suke mutuwa kasashen musulmai da kasashen Afirka da yunwa kuma zaka iske a wasu wurare mutane na mutuwa da yunwa kuma Allah ya ce ko ce dabba arzikin arzikinta yana wajen ubangiji to ya an kai wasu mutane ba su da arziki ina fata an fahimci ni to sun jahilci ko menene ake nufi na farko nan ba ana nufin arziki ba ana nufin kuɗaɗe arziki shine abin da zai tafiyar da kai ka tafi ga rayuwa a wani lokaci abinci ana kiransa rizq Allah subhanahu wata'ala ce wa nazzalna minas sama'i ma'an mubarakan fa anbatna bihi jannatin wa habbal hasid wan nakhla basiqatin laha tal'un nadid rizqan lil ibad abinci arziki ne ga mutane kuma ana iya sayar da shi a samu makuddan kuɗaɗe na fata an fahimci ni to anan da an ka ce illa ala Allah rizquha a'a na farko ai Allah ya kaddara rayuwa ba za ta tabbata ba kenan wadda abincinta ya kare to Allah ba zai bata abinci ba don ya kaddara mata mutuwa mutuwa za ta yi ko dabba ce ko dan adam na biyu idan mutane sun mutu ta fuskar mutuwa a yanzu ai akwai zaluncin da ake yi abincin mutane ne za a kwashe a basu da yunwa su mutu kaga dama Allah ya halitta musu arzikin su akwai wanda ya kona da arzikin ko an kawo taimako wani yayi kona da shi sannan alallahi rizquha Allah ya ce waɗanda suke da su taimaka waɗanda ba su da mutum ya ki taimaka ma mahaifin shi ya ki taimaka ma mahaifiyar shi bal wani ma matarsa ya barta cikin yunwa kuma yana da halin har ƴaƴansa ya bar su cikin yunwa musamman in matar shi ta farko ce waccan kuma amarya ya koma can ya bar waɗanda su yi ta tarereniya to ka gani to don haka wannan da anka ce alallahi rizquha Allah ya dora arzikin su akan waɗansu ya ce su basu shi sai dai ya zama to tana yiwa an yi kwana da arzikin sannan kuma in lokacin mutum yayi na mutuwa mutuwa zai yi koda wato abin nan ta hanyar yunwa Allah ya kaddara zai mutuwa don haka wannan baturin da ya kawo wannan mas'ala mas'ala ce ta renin wayo su suka kirkiro makaman su suka suke haddasa yaƙi yaƙi a kasashen Afirka su suke tarwatsa mutane su suke sa ba a samun damar yin noman su suke kwashe arzikin Afirka wanda ke cin karkashin ƙasa kuma dan arzikin da akwai wanda ya saura a kwashe a kai kasashen su a aje cikin bankuna kuma su yarda da wannan cin hancin da rashawan bayan dukiya an kai ta a bankunan su an boye kuma sun ce suna yaƙi da cin hanci da rashawa na ƙarya kenan saboda dukiyar wani ce an ka kawo amma in nasu ne ba sa yarda to kuma sannan su zuci mu mutane kasashen Afirka babu ci gaba koko akwai yunwa a kasashen Afirka ina arzikin Afirka duk ya aka yi arzikin da ke turai wai na waye ya aka aka gina turai shi ne abin da ya kamata da haka irin waɗannan matsalolin yana da kyau a ilimce a san yadda ake tattaunawa akan su mafi yawancin arzikin namu ne suke kwashewa sannan kuma su ce sannan kuma su ce wasu kasashe ba su da izinin su ajiye arzikin su a kasashen su dole can ne za a kai wato ajiya kenan su abinda suka ga dama su dan maka wannan zalunci ne waɗannan kasashe suke yi kuma zalunci ba zai dori ba dan haka dai wannan suka da baturi yayi dama kafiri aikin sai yayi suka ne ga ayoyin alkur'ani Allah kai mu nutsari to mas'alar mu ta gaba har yanzu ƴan uwa musulmi muna cikin abin nan duk da yake a cikin littafin as'ilatul qur'an al-karim wa ajwibatuha a cikin aya ta 17 dai har yanzu kenan aya mas'ala ta 146 malam yake cewa fa in qila idan aka ce kaifa qala bi jahalatin ya Allah ya yace bi jahalatin innama tawbatu ala Allah lil ladina ya'maluna su'a bi jahalatin tuban da Allah yake karba shi ne waɗanda suka aikata aiki bi jahalatin akan jahilci alhamdulillah kathira walau amilahu bi ghairi jahalatin ko da ya aikata shi ba tare da jahilci ba thumma taba ya tuba qubilat tawbatuhu da a karbi tubansa qulna ma'anahu bi jahalatin malam yace abinda muke zamu ce abinda ake nufi da jahala bi qadri qubhi al-ma'siya an gane ko kenan jahilta wato gwargwadon munin wannan sabo domin duk lokacin da mutum yake aikata sabo baya fahimtar munin sa wasu'i aqibatiha da kuma mummunan makoma da za ta kai dan adam tunda abin da zai kai ka ka shiga cikin hushin Allah kuma karshen ta ya haddasa ma bala'i mai yawa tunda nan duniya ka je kai zina ka ɗauki ciwon da bai da magani sannan kuma ka je lahira ka shiga wuta misali kaga duk dan adam ya jahilci wannan ma'anahu an gane ko malam yace to la bi kauniha ma'siyatan wa dhanban ba dan ana nufin tana matsayin sabo ba da zunubi wa kullu asin jahilun bi zalika an gane ko hala mubasharatil ma'siya dukkan mutumin da zai saba ma Allah to zai zamanto ya saba ma Allah yana jahili an gane ko da wato gwargwadon munin wannan sabon da yayi da kuma rashin sanin abin da zai haifa mishi na mummunan karko duniya da lahira lokacin da yake aikata hala mubasharatil ma'siya lokacin da yake aikata wannan sabo duk dan adam yana cikin wannan abubuwa ko da mai ma'iliminci mutun yake lokacin da shiga cikin sabo sai ya manta shi yasa ma Allah ce innal ladhina taqaw idza massahum ta'ifun minash shaitan tadhakkaru fa idza hum mubsirun kaga masu imani wanda suka ji tsoron Allah idan sun fada cikin sabo lokacin da suke tunawa sannan su dawo kenan kaga nan bi jahalatin ana rufin sun manta wato wannan sharrin sabo da kuma inda Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم kaga za su tuna da Allah sannan su nemi gafara kinan ta fuskar ba jahilta cewa ba wannan sabo ne a'a jahilta abin da yake haifan musu idan shedan yarin jayi mutun malam yace ma'anahu annahu maslubu kamalil ilmi bihi ma'ana an zare masa cikakken sani game da wannan sabon بسبب غلبة الهوى saboda wato son rai yarin jaye shi wa tazyin shaytan sannan kuma shaytan ya kawata sai ka iske dan adam ya fada cikin abubuwa to wannan kenan malam yace mas'ala ta gaba mas'ala ta 147 har yanzu cikin wannan aya ce ta, ta 17 malam ya kawo mas'aloli fa in qila idan aka ce kaifa qala ya akai Allah ce thumma yatubuna min qarib sannan su tuba ta kusa ma'ana su masu aikata sabo suna aikata shi ne sannan sun mai tubu min qaribin su tuba da kusa ma annahum law tabu ba'da dhanbi min ba'idin qubilat tawbatuhum tare da cewa idan sun tuba tun daga nesa sai daga nesa ma'ana ba cikin dan lokaci kadan ba Allah zai karbi tuban su to ya anka kuma yace min qaribin ta kusa alhali mutumin da ya saba ma Allah bayan shekara 40 ya tuba Allah zai karbi tuban sa to kuma ya ce min qarib shi ko min qaribin yana daukar kusa kusa malam yace qulna laysa al-muradu bil qaribi muqabilu wato laysa al-muradu bil laysa al-muradu bil qaribi muqabala al-ba'id ba ana nufin bana an kawo kalima ta qarib ana nufin da na kusa da nisa saboda wani lokaci kalima ana kawo ta amma tana ɗaukar wata ma'ana wadda ba wadda ka sani ba idh hukmuha hukmuhuma wahidun don saboda nan da kasancewar zunubin yana kusa da kasancewa yana nesa duk hukuncin su ɗaya ne bal ma'anahu qabla mu'ayanati sultanil maut abinda ake nufi kafin ya ga wato ikon nan na mala'ikin mutuwa mu'ayana shine ya ga sultanul maut ikon mala'ikin mutuwa kenan ya bayyana gare shi zai daukar ransa kaza qala ibn abbas haka ne ibn abbas ya faɗa bi qarinati qawlihi saboda akwai qarina in an ce qarina akwai alama ko dalili qarina kala biyu ce akwai qarina lafziyya akwai qarina kuma ma'nawiyya qarina ta lafazi kuma akwai qarina ta ma'ana wani lokaci kuma akwai qarina haliyya wanda duk ana karatun su a cikin wato ilmomi musamman a cikin ilimin shari'a to dan haka dai sai malam ya ce bi qarinati qawlihi sai saboda Allah ya ce hatta idza hadara ahaduhumul maut sai lokacin da mutuwa ta zo ma dan su dan ɗaya daga cikin su to nan hatta ibtida'iyya ce kenan har lokacin da mutuwa ta zo ma dan su shine ake nufin kenan wato kenan shine abinda ake nufi kenan sai da kafin qaribin nan ma'ana lokaci zai kure masa lokacin da ya ga mala'ikin mutuwa shine sun mai tubu min qaribin ma'ana kafin mala'ikin mutuwa ya zo hatta idza hadara ahaduhumul maut qala inni tubtu al'an sannan yace na tuba to kaga wannan shine abba za a yadda ba a karbi wato abin nan nasa to a nan dai malamai sunan kawo wannan kafin mu shiga cikin aya ta gaba wadda take gaban mu saboda lokaci yana karatowa shine cewa tuba yana da sharuɗa game da haƙƙin Allah yana buƙatar sharaɗi uku game da haƙƙin bayi yana buƙatar sharaɗi hudu saboda komai akhdari in ka diba yana kawo su annadamu ala ma fata mutum zai yi nadama an gane ko sannan wa niyyatu Allah ya'uda ila dhanbin fi baqiya alaihi min umrihi yayi niyyar ba zai koma ba cikin aikin zunubi ba wai ya ce a na bari ba nan da sati biyu zan dawo kaga wannan tuba bai yi ba sannan ko kuma mutum lokacin da ya tuba ya rinka jin bakin cikin yasa ya tuba ya kamata a ce ya koma banna ya koma shan giya ko zina wal iyadu billah Allah kai mu na tsari sannan kuma wa niyyatu Allah ya'uda ila dhanbin fi ma baqiya alaihi min umrihi wa an yaqla fi al-ma'siyah in kana mutalabbisan biha ya ciro kanshi an gane ko daga sabon Allah in lokacin yana yi kenan tuba bai yi mutum yana son ya tuba ya ce a sai an dan jima bari yanzu dai in dan kari da wannan a'a duka waɗanda abubuwa guda, guda uku ana buƙatar su to wannan game da tuban da ya shafi haƙƙi tsakanin ka da Allah subhanahu wata'ala an gane ko niyya nadama cirata daga abin da kai to sai abu na gaba shine cewa in haƙƙin bayi na dole sai ka biya su ka zagi mutum in kana son ya yafe ma ka je ka gaya mishi ka zage shi waɗansu malamai suka ce to in abin zai kawo fitina to sai ka yi mishi mishi istighfari Allah ya bashi lada ta zamanto daidai ko fiye da zagin da kai masa saboda wani in ka gaya mishi ka zage shi karshe kuma abin zai ƙara rinca biya Sheikh bin Baz yana daga cikin waɗanda suka bada irin waɗannan fatoyi akwai su haƙoƙi waɗanda ba za ka iya zuwa ka gaya ma mutum ba musamman ka zage shi ko ka ci mutuncin sa to in abin ba zai yiwa ba sai ka yi masa roƙon gafara ka nemi Allah ya bashi wannan lada kuma dan ta zamanto madadin wannan abu da aka yi malamai sun kawo wannan wallahu ta'ala a'lam ijtihadi ne na malamai ko kuma ka so ka gaya mishi cewa ka zage shi ya yafi maka kafin ranar da za a haɗu Allah ya mana mai kyau to wannan kenan da haka dai kenan kada mutum ya sa tsammanin dan ya ci dukiya al'umma ya je ya aikin haji ya dawo ya ce ya tuba shi kenan an kare a'a duki haƙƙin bayi Allah ba zai yi maka haƙƙin bayi ba kada ma mu ɗauki irin wannan fiqihu kamar yadda wani mutum yake da wata dubara yadda suke kawo cikin kissa ta Abu Hanifa sai ya saci abin nan abu guda sai je ya sadaka da shi to shine aka tambaye shi me ya dalilin ka na yin sata sai ce a'a kasuwanci ne muke da Allah yace na sace daya na yi zunubi na je na yi sadaka Allah ya bani goma ko kuma ya limka min kaga na ci riba kenan haka yake ga ake ruwaitowa ya ga Abu Hanifa Abu Hanifa yace a'a wanda lissafi naka lissafin bogina ka sace daya kana da zunubi daya ka je ka yi sata kuma baka samu lada ko guda ba inna Allah ta'ala tayyib la yaqbalu illa tayyiba Allah tsarkakakke na baya karba sai tsarkakakke to dan haka dai yan uwa musulmi ayi hattara dan wannan karatu ban san wanda zai hita ciki ba sai dai mu fata Allah ya ba mu ikon gyarawa gaba ɗaya din mu to wannan mas'ala kenan da tuba mas'ala ce da ta shafi mas'ala ce da ta shafi al'amarin wato tuba kenan da haka akwai bayanai masu yawa mutumin da ya tuba ya batar da mutane sun mutu sun tafi akan halaka ya zai yi shi gyara a babu matsala sun bi shi akan halaka wannan su suka bi shi akan halaka tsakanin su ne da ubangiji Allah bai ce su bi banna ba mutumin da ya tuba ya batar da mutane da dama kuma yanzu yana son ya dawo da su amma ya kasa ya zai yi a'a yayi da awa ya nuna abin nan ba gaskiya bane iya inda abin zai isa wannan ya kare ba a cewa kuma akwai lafi akan sa masaloli ne masu bayani sosai الشيخ محمد الامين الشنقيطي اتكن اضواء البيان يا كاو irin waɗannan mas'alolin mai so zai koma wajen ayoyin tuba ya gane su wallahu ta'ala alam mas'alan mu ta gaba har yanzu dai muna cikin as'ilatul qur'anil karim wa ajwiyatuha a karkashin mas'ala ta 148 malam yace fa in qila idan aka ce kaifa qala ya akai Allah ce wa ataitum ihdahunna qintaran wato kuka ba ɗayan su qintaran qintaran dukiya ce mai yawa an gane ko wal qanatirul muqantara ma'ana suna iya cewa kamar ana kaddara shi da dinari dubu ko abin da kama da haka suratul nisa aya ta 20 al-aya ma anna ma anna hurmat al-akhdhi thabitatun tare da cewa kuma haramcin karɓar sadaki ya tabbata ga namiji kenan wa in lam yakun qad ataha al-mahar ko da bai bata wato sadakin ta ba bal kana fi zimmatihi ko da ya kasance alƙawli yayi zai bata to ai bai dace cinye shi ba aw fi yadihi ko da yana a hannunsa bai bata ba to ai bai dace kuma ya ci sadakin ba ina fata an fahimci ni to shi ko Allah ce wa ataitum ihdahunna qintaran mutum ne yake son ya saki mace wasu suna da dubara ya aure mace ya karbe yin bukata kuma sai ya cilistar da ita idan ta kare ya duka zalunta ta ta kiya sai ta je ta ce ai hul shi kenan sai ta dawo masa da dukiyarsa kenan kaga kamar auren ya karbi dukiyarsa ba zina bane yayi amma dai ya biyo ta hanya kuma ya kwace dukiyarsa to shine Allah ya ce wa in arastu mustibdala zawjin makana zawjin in kuna son ku musanya wata mace da wata mace wa ataitum ihdahunna qintaran alhali kun ba ɗaya daga cikin su qintari kamar dukiya mai yawa to fala ta'khudhu minhu shay'a ka ku karbi komi ma'ana koda kun bayar ko da kun ɗauki alkawari za ku bayar ko da kuma ga kuɗin yanzu a hannunka baka bayar ba amma kana son ka bayar to bai halatta ka ci waɗannan dukiya ba an gane ko shine musulunci ke zancen abin nan kenan dan haka bai dace ka ci wannan dukiya ba ko da ɗauka ka yi alkawari domin ataitun ba dole ba sai yana nufin ka bayar a'a ko da ka ɗauki alkawarin zaka bayar duka ya shiga ciki malam yake cewa kulna za mu ce almuradu bil ita'i ad-daman na abin da ake nuhi bayarwa shine ad-daman ka dauki lamuni ko da baka ba da kuɗin ba cewa zaka bayar wal iltizam ka dauki cewa zaka lazimta makan ka zaka bayar kama fi qaulihi ta'ala kamar fadar Allah subhanahu wa ta'ala idza sallamtum ma ataytum bil ma'ruf a cikin suratul baqara da ana zancen wato shayarwa Allah ce idza sallamtum ai idan kuka bayar ma'ana idan kuka ɗauki alƙawali cewa za ku ba wanda za ta share muku da ko da ba ku bayar kai tsaye ba ai ma ganimtum waltazaltum waltazamtum abinda kun kai ganima ma'ana kenan riba an gane ko ma ganimtum abinda kun ka samu na riba ko ta fuskar yaki ko ta fuskar abin nan ko ta fuskar kasuwanci tun da ganima ne lokacin ana rufin abin da ka samu na riba waltazamtum ma'ana kun ka lazimce shi kun ka ce za ku bayar kenan nan ba ana rufin sai ka ba mace bane amma idan ka ɗauki alƙawarin zaka ba mace sadaki daga baya kuka samu matsala kace to a to shikenan yanzu auren ya mutu kai kuma baka bayar sadaki ba ko ko sauran baka bayar ba kace a ba za ka bayar ba a'a ko da alkawali ka dauka dole na ka bata sadakin ta ba wai sai wa ataitum ihdahun qintaran aya tana batun sai wanda ka bayar ba amma wanda bai bayar ba in ya tashi rabuwa da mace shikenan ba sai ya bata wani abu ba wannan kuma an shiga cikin harka ta zalunci da kuma neman zina a fakaici to mas'ala ta ƙarshe mas'ala ta 149 a cikin as'ilatul qur'anil karim wa ajwibatuha na muhammad bin abubakar bin abdul qadir ar-razi malam yace fa in qila idan aka ce kaifa qala ya akai Allah ce ata'khudunahu buhtanan shin yanzu za ku karbi sadakin nan buhtanan kiren ƙarya aya ta 20 kenan a cikin suratul nisa wa akhdhul wa akhdhul mahr al-mar'a karban sadakin mace zulmun zalunci ne walaysa bi buhtanin ba ƙarya bane لأن البهتان الكذب دومي abin da kace ma albuhtan shine ƙarya ƙiran ƙarya to ai amsa kuɗi ba ƙiran ƙarya bane domin ita ƙarya magana ce duk da yake akwai ƙarya ta bayani akwai ƙarya ta aiki mutum ya sa suturar da bai da irin ta tafi karfin shi wannan ƙarya ce don shi fi wannan ko ya sa suturar da tafi karfin sa don ya je mata su yarda da shi ko abin da ya kama da haka malam yace qulna zamu ce ibnu abbas wa ibnu qutayba da ibnu abbas ɗaya daga cikin sahabban manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda Allah ya masa wato manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya masa addu'a na Allah ya bashi ilimi wa ibn Qutayba da ibn Qutayba ɗaya daga cikin malamai waɗanda suka yi littattafai a cikin ma yadda ake hada nasoshi ta'wil mushkilul Qur'an da ta'wil mukhtaliful hadith qala sunci shi ba ibn Qutayba ba sahabi bane al muradu bil buhtan az-zulm abinda ake nufi da al buhtan anan shine az-zulm kenan shin yanzu za ku karbi wannan sadakin tambaya ce ta inkari buhtanan don zalunci وقال الزجاج إمام الزجاج شيما وني malami ne yace al-murad bihi al-batil ana nufin ƙarya kenan za ku karbe shi a matsayin batil a matsayin ƙarya wal mashhuru fi kutubil lugha abinda yafi shahara a cikin lugha an al-buhtan abinda ake nufi da al-buhtan ƙarya an yaqula al-insanu ala ghairihi ma lam yaf'alhu ka faɗi a wani abu kace mutum ya aikata abin nan kuma bai aikata shi ba qalu sun kace fal muradu bihi abinda ake nufi da shi annar rajula shi namiji rubba mara mamra'atahu bi tuhmatin tana yiwa ya jefi matarsa da tuhuma ya ce ta yi wani abu li yatawassala bi zalika don ya ɗauki wannan hanya ce mashiga kafa ce ila an ya'khudha minha mahrahu kenan ya karbi sadakin da ya bata wa yufariqaha sannan kuma sai ya rabu da ita kaga ya mata ƙarya wa qila al muradu bihi inkaruhu ala anna laha mahran fi dimmatihi wadansu malamai suka ce a'a shine al-buhtan yayi inkarin cewa sadakin ta yana akan sa bai bayar da kuɗi ba sai daga baya ya sake ta ya ce a'a shi kenan shi eh, ba zai bayar ba babu wani sadaki a kansa kaga kenan ya kwace mata sadakin na kamar ya karbe shi na wato ta fuskar wato zalunci abinda malamai suka faɗa kenan almuhimmu dai buhtan mun sani cewa ƙarya mun faɗa akwai ta aiki tana yi wannan ƙarya ce ta aiki tunda kokarin ka kiba matarka sadakin ta kamar ka zalunci ta ne kuma kamar kin mutum zina ne yayi ya je kai sadaki amma bayan ya ƙare amfani da mace ko da ta aihu ɗaya biyu uku idan ita ta ce ta ce ba ta yi ko da haihuwa goma suka yi dole ta biya shi sadakinsa fala junaha alaihi ma fi mafdadat bi domin wannan aya ta ce fala ta'khudhu minhu shay'a kada ku karba ta yi itlaqi ta yi hani to amma muqayyad ne da cewa in ita ta ce ba ta yin auren ko da bayan haihuwa ko da bayan haihuwa goma ne to kai a shari'a ta baka dama Allah ya ce fa in khiftum alla yuqima hududallahi fala junaha alaihi ma fi mafdadat bi ita tana da in ta ce ta ba ta yi za ta biya ka ko da bayan shekara hamsin ne kuma sai dai wajen min babin abin nan kyautatawa za ka ga kun samu ƴaƴa ko kuma kun yi shekaru to wannan kuma kana iya in ita tace ba ta yi ka batta saboda abin nan amma shari'a ta baka shin za ta baka kasa kuɗin ka ko daidai da kuɗin ka ko ko abin da ma yafi kuɗin ka malamai sun yi magana sun ce qur'ani ya ce fi mafdadat bi ba dole bane lalle kissa ta zo cewa shi wancan sahabin wanda matar shi tace ba ta so an ce a mayar masa da gonarsa ta mayar masa amma ba shi ke nuna cewa idan ka ce sai an ƙara maka idan ka kace sai an ƙara maka ita shari'a ta ce fi mafdalbe ma'ana amun ne wasu ce zalunci ne kace a ƙara maka fiye da dukiyarka wasu ce a babu matsala ko ma fiye da haka ne ta mayar maka da abinka idan ta ce ba ta son zama da kai dan haka dai ashe mace ma tana da damar da za ta rabuwa da mijinta a musulunci turawa su daina cewa musulunci ya ce a tilastar da mata akan wannan abin da muke son mu ce a karkashin wannan aya saboda mas'ala ce tana da muhimmanci kwarai karkashin wannan aya da shi nake son in ƙarasa bayani shine cewa nan ba aya tana umurtan mutum ba in ya tashi sakin mace kawai ya sake ta ya kawo wata don wasu na cewa to ai Allah ce wa in aradtu mustibdala zawjin makana zawjin kawai in kai niyyar canza wata da wata wa atitum ihdahun qintaran fala ta'khudhu ya shi namiji yana da irin ya canza wata kaza kaza kaza a'a yawan sake saken mata zai kai mutum ga bala'i gidansu ya rikice sannan kuma ya kasa samun albarka auren kuma kala yana ɗauko waɗanda ba da lafiya haije ɗauko masu ciwo kala yana ɗauko masu ladabi haije ɗauko waɗanda ba su da ladabi waɗanda za su cin mutuncinsa da na ƴaƴansa da ko su je su kawo masa ma wasu ƴaƴa waɗanda ba na gari ba wannan kina aya ba tana zancen kawai da ka tashi saki ka saka ba na ana nufin in hali ya kama za ka saki mace ka bata sadaki to zancen sadakin ake son a nuna maka cewa bai halatta ka aure ka amshi sadakin ba sannan da ta cewa ataitum ihdahunna qintaran kabba da qintari ba shi ke nuna cewa ba aure mai tsada ake son a yi a musulunci don suna cewa to ai an ce hatta da kissa da suke kawo cewa ta sayyidina Umar wata rana ya so yanke sadaki wata mata ta tashi ta ce ya za a yi ka hana mu abinda Allah ya bamu ai Allah ya ce wa atitum ihdahunna qintaran da yawa daga cikin malamai suna cewa wannan asarkin ma bai tabbata ba cewa wannan mata ta kalubanci sayyidina Umar almuhimmu ba za a hana mutane su kai sadaki ba amma idan sadaki yawa galibi akwai alfahari a cikinsa to shi ke sa auren yana lalacewa sanar da ke cewa rashin tsadar sadaki ne ke sawar aure yana mutuwa ba gaskiya bane lalle idan aka sauƙaƙa shi wanda dama ba auren yake so ba shine zai ganin kamar ya samu sa'ar da zai aure mace sake ta tunda sadaki bai da tsada wannan na farko kenan na biyu niyoyin mutane kenan na biyu aure yanzu mafi yawancin auren da ya yi tsada shine ma babu kamar yadda soshi suna nuna auren da duk ya fi sauki sadakin da fi sauki ya fi albarka to amma laysa ala itlaqihi ba abu ne wanda an mutlaq ba yanzu mafi yawancin auratayyar da ake yi na alfahari ne an kai miliyan 20 mace ta kashe aure kuma an sa jika hamsin ne sadaki kawai shi aka faɗa gaban malamai ta mayar musu biji jika hamsin ta rike miliyan goma sha tara da rabi da abin da ya sau sama kawai ta je ta tafi ƙasar Amerika wajen yawonta ya taɓa faruwa irin wannan wani ya kai sadakin aure miliyon 60 miliyon 62 auren bai jima ba ya mutu wani ya kai kuɗin aure miliyon 170 wani ya kai kuɗin aure ba a san ba abin da ya kashe ba kuɗin gyaran hanya ma da ya bayar biliyan biyu bayar a yi gyaran hanya bayan wai wannan gyaran hanyar garin su kawai wanda za a je ɗaurin aure biliyan biyu ko mu ce miliyar biyu kuma aka kashe kuɗi masu yawa ƙarshe kuma auren bai wuce wata shida bayan mutu don haka ƙarya ce ake yi abin da ke sawa aure na yawan mutuwa ba wai rashin kuɗi bane kakakin nan mu sun yi aure da taro da sisi da kwabo kuma suna da ƴaƴa suna da jikoki suna da kama kunne ko tattaba kunne masu yawa saboda auren ba duniya aka sama gaba ba an ɗauke shi ibada kuma an samu tarbiyya ingantatta ba ba muna cewa a cilastar da mace ba amma a yi mata tarbiyya kuma ta aure mai tarbiyya ko da babu arziki mai yawa ko babu kuɗi za su iya zama amma mace ba ta da tarbiyya ko gadon biliyan ɗaya aka sai mata ko gadon miliyan goma da duk yadda aka gyara mata gida idan aka yi ta gidan miji ta zage shi sakin ta zagi kuma ko ɗiyar wace ce aka saki ta saku ba wani mutum a duniya wanda ya ce an saki mata ta bata saku ba ɗiyarsa bata saku ba kai kaɗan da an ce an sake ta wallahi ta saka ko ɗaya shugaban duk duniyar gaci to da haka dai abin da muke jan hankali masu cewa tsadar sadaki ce take sawa aure yana yawan mutuwa ba gaskiya bai baya yawan mutuwa ba gaskiya bane a koya ma ƴaƴa tarbiyya mazan da matan kuma a yi auren don saboda an yi niyyar yin auren kuma a binciki wa za a ba auren kuma don me aka bashi aure an zo an ba mutum aure ba a san shi ba kawai ya ƙetaru karshen ta ai wadansu mutane alƙawura amma yanzu tunda wani mai daula ya shigo an saba alƙawari ai dole na ku kanku ba za ku yi kuima ba da yarku kuma kun kai ta cikin tasgaro kun bata mata rayuwarta dan haka mutane su daina zancen fakewa da addini suna cewa tsadar sadaki tsadar sadaki mm matsalar daga dan adam take sadaki yayi tsada ko ya zan kaɗan a'a shin an sa duniya gaba ko ba a sa duniya gaba ba shin an yarda sai an bi turawa da su yanzu suke cewa namiji ya aure namiji mace ta aure mace ba sa bukatar aure shi kenan mu bi su mu ce su ai matsadaki tsada mu ko ba mu da arziki ga 'yan mata nan sun yi yawa duniya ya tabbata lissafin da suke yi su kansu sun ce idan an ka kasa adadin maza a duniya biliyan biyu ne da mutum miliyan ɗari biyu adadin mata mutum biliyan biyar da mace dubu ɗari bakwai adadin mata na son limkar maza har uku a duniya wasu kasashen ma sai ka iske adadin mata ya lumka da maza so bakwai ko so takwas ko so hudu ko so biyar ko so shida akwai kasashen da in ka je mace hudu ma zaka aure yanzu irin kasar su Ethiopia ka'ida ma dole sai ka aure mace hudu dole dole na ma a wajibi akan ka dan matan sun yawa sai an taimaka to idan muka ce ga mu da ƴaƴa mata ba su yi aure ba kuma muka ɗauki tsarin turawa sai da miliyoyi da biliyoyi babu biliyoyin kuma muka ɗauki cewa a'a ai ta kashe aure mace a ɗaukan mata lauya da wane ne katon banza ne da yayi miki kaza in kato ya buge ki tabci katon banza yan aure ya ta mutuwa mi za mu koma sai mu koma zina babu auren kuma sai a koma kenan yanzu a kawo mana kato shi armi kato mace ta aure mace waɗannan siyasoshin malamai su fahimce su da kyau su yi bayanin menene a karkashin su gwargwadon abin da Allah ya ba su kuma ayi bayani don Allah ba don wani abin duniya ba to ina ganin yan uwa lokaci ya matso wannan mas'ala ce na dan yi bayani ta na san dai kilan bayanan da ni gabata insha Allah suna da muhimmanci abin da muka faɗa ya zamanto daidai Allah ya ba mu lada kuma wani ba mun yi ba dan mu ci mutuncin wani ko wani abu bayani ne ta mas'ala ta addini ba ambaci ko sunan kowa ba abin da muka faɗa dama mu abin da ya dame mu aiki in nagari ne mu ce nagari ne in ba nagari bane mu ce ba nagari bane zatin mutane da wani abun su da siyasar su da masarautun su da malami da kungiyar shi ko jihar shi ko wani abu wannan ba shine yadda mu ba ko daga kabila kaza fito ko mai kuɗi ne ko ba mai kuɗi bane a'a aiki ake son a kalla idan aikin ka yayi kyau mai kyau ne aikin ka bai da kyau ba mai kyau bane ba ran mu da abin da ya shafi jinsin ka kabilar ka kuɗin ka siyasar ka fatin ka wani zamani ka rayuwa nan mu duk baya gaban mu insha Allah ta'ala anan ya kamata mu dakanta abinda muka faɗa ya zamanto daidai Allah shi ba mu lada wanda kuma muka yi kuskure Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh